اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى اليوم نقف في هذه الخطبة الميمونة مع آفة من أشد الآفات وهي آفة تهدد الأسر وتهدد المجتمع بأسره وقد عدها العلماء بابا عظيما من أبواب الكبائر وصاحبها مطرود من رحمة الله وتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعده بعدم دخول الجنة وهي من أعظم ما يفرح بها الشيطان هي آفة تسبب الطلاق والفراق وهي أيضا تخلق المشاكل بين الأزواج وتزرع بينهما العداوة والبغضاء إنها آفة التخبيب بين الزوجين وهي من أعمال السحرة والشياطين قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ومن أخطر أساليب التخبيب ظهور المخبب بصورة الناصح المشفق المتعاطف بقصد أم بغير قصد فكم من أم أفسدت بذلك حياة ابنتها وكم من جارة كانت سببا في طلاق جارتها وكم من أخت أو قريبة أو صديقة كانت سببا في هدم بيت الزوجية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن ذلك يفرح إبليس أيها المسلمون إن من صور الإفساد بين الزوجين المشي بينهما بالنميمة وكذلك المشي بينهما بكلام السوء في سائر الأحوال وكذلك تخبيب المرأة على زوجها وإغار صدرها بذكر مساويه أو تحريضها على الخلع والطلاق أو المطالبة بما لا يحق لها أو نشوزها والخروج عن طاعته وكذلك إفساد الرجل على زوجته بذكر مساويها وسوء أخلاقها أو ذم أهلها وتحريضه على فراقها وكذلك أيضا أمر الوالد ولده بطلاق زوجته من غير داع شرعي والواجب في ذلك على الولد عدم طاعة والده في ذلك لأنه من المعصية وفيه أيضا ظلم للمرأة ومن ذلك اشتراط الزوجة طلاق ضرتها وسواء أكان ذلك قبل إبرام العقد أم بعده فإنه من الظلم وسوء الظن بالله وضعف في الإيمان بالقدر والقضاء وروى الشيخان مرفوعا لا, لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها وكذلك تخبيب رجل أجنبي امرأة متزوجة لتطلق ويتزوجها فيحرم ذلك ولو كان الزوج الأول ظالما لها وكذلك أيضا تدخل أجنبي بين الزوجين في وقت النزاع بما لا يحمد عقباه وكذلك أيضا من صور التخبيب ما تقوم به القنوات الفضائية والمجلات أو الوسائل الإعلامية وغيرها نسأل الله عز وجل السلامة ونعوذ به من الغوايا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين باهك أموا مسلمي أبنده أبا بياني أكن شاغل وجه تاي بياني نبسكن wato wata matsala daga cikin matsaloli na zamantakewa wadda tana daga cikin mafi hatsurran matsaloli wannan matsala tana wato ƙoƙarin rugurguza zamantakewa ta fami tana ƙoƙarin rugurguza zamantakewa ta al'umma gaba ɗaya wannan matsala malamai sun lissafa ta babba daga cikin manya-manyan ƙohohi wanda suke na aikata kaba'ira wannan matsala ma'abucin wannan matsala korarre ne daga rahamar Allah duk wanda ya samu kanshi dumu-dumu cikin wannan matsala to wannan mutum la'ananne ne korarre ne daga rahamar Allah wannan matsala mai ita manzon Allah ya barranta daga gare shi ya ce ba ya tare da shi ɗan uwa musulmi manzon Allah ya yi alƙawalin rashin shiga aljanna ga duk mutumin da ya sifanta da wannan sifa ga duk mutumin da yake fama da wannan matsala mai girma wannan tana daga cikin mahi girman matsaloli wanda shaidan yake farin ciki idan ya gane su ‘yan uwa musulmi wannan matsala tana zama sanadiyar wargajewa tsakanin ma'aurata guda biyu da rabuwa ta dindindin wannan matsala ‘yan uwa musulmi tana haihuwar matsaloli tsakanin ma'aurata wannan matsala tana haddasa ƙiyayya da gaba tsakanin al'umma wannan matsala ba kowace matsala ba ce ‘yan uwa sai matsala ta ɓata tsakanin mata da miji. matsala ta ɓatawa tsakanin mata da miji ko da manufa ko ba da manufa ba akwai wanda ba da manufa ba suke yi amma dai aikin ne suke yi akwai kuma wanda da manufa suke aikatawa ‘yan uwa musulmi ƙoƙarin ɓata tsakanin mata da miji wannan yana daga cikin ayyukan matsawa ayyukan shaidanu wanda Allah ta'ala ya faɗi a suratul baqara yace fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna karanta daga haruta da maruta abinda za su rarrabe tsakanin mata da miji da shi kenan kaga aikin matsawa ne aikin shedanu ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato duk mutumin da ya bata wata mata a wajen mijinta to wannan baya tare da mu duk mutumin da ya bata wani bawa a wajen mai gidan shi to wannan baya tare da mu yana daga cikin mahi hatsurran hanyoyin da masu ɓatawa suke biya shine mutum ya fito da huska irin ta masu nasiha irin ta masu neman alheri irin ta masu ƙoƙarin fuskantarwa da setarwa zai fito da huskan mai kawo gyara alhali kuma maɓannaci ne magana shi cike take da ɓanna cike take da ƙoƙarin tarwata tsakanin mata da miji ‘yan uwa musulmi mu sani cewa sau da dama uwa tana ɓata rayuwar ɗiyarta ta aure ba tare da ta sani ba wasu lokuta kuma ta sani saboda kwaɗayi ko jahilci ko abin da yake kama da haka sau da yawa makwabciya tana zama sanadiyar rugurguza auren wata makwabciyanta sau da yawa wata ‘yar uwa ƙauna ko magajiya ko makusanciya wata abikiya ce ita za ta zama sanadiyar rugurguza wato rayuwa ta auratayya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labari kamar yadda imamu muslim ya rawaita a cikin sahihi nashi cewa iblisi yana farin ciki yana jin daɗi idan ya samu an ɓata tsakanin ma'auratayya guda biyu shaidan manzan Allah ya ce shaidan yana kafa gadon shi a saman ruwa idan ya kafa gadon shi a saman ruwa zai wato gayye shi za ta taho ta ɗora kawo mai rahoto da labari abubuwan da ta yi wanga ya ce ai ban gushe ba sai da na aikata kaza na haddasa kaza ni na zai na haddasa kaza sabon Allah kaza ni na je na sasuwa ni babu wanda shedan zai yaba ya jinjina mai sai wanda ya ce ai ni da na je na samu mata da miji ban gushe ba ina ta ziga su ina ta tunzura su ina ta kumbura su har sai da na ga na raba tsakaninsu sai shedan ya taɓo shi ya rungume shi ya ce kai ka kyauta wannan kai kai aikin ka babban aiki ne don haka sai ya aza shi bisa kujera ya mutunta shi ya karrama shi kaga kenan aikin shaidanu ne wannan ɗan uwa musulmi wannan aikin wanda shaidan yake farin ciki da shi yake jin daɗi yake girmama shaidanin da ya yi shi yana nuna mugun abu ne mai girma shi shaidan ya san da haka ɗan uwa musulmi yana daga cikin hanyoyi ko kaloli na ɓatawa tsakanin mata da miji wato ƙoƙarin yada annamimanci tsakaninsu ka ɗauki wata magana wadda ba ta alheri ba ka faɗa wa miji ka ce ai matar ka in ba kanan naga tana ɗan leƙo ban san daɗa ko iska ne take son ta sha ba ko ko menene don mugunta ka ɗora faɗin wata magana ta ɓanna a wajen miji bisa kan matar shi ko kuma ka ɗora faɗin magana wadda ba ta alheri ba a wajen mata wannan ko uwa ko uba ko makusanci ko manisanci duk wanda ya faɗi magana inda ya tabbatar da ba ta alheri ba ce a wajen miji bisa kan matar shi ko a wajen mata bisa kan mijinta wallahi ko ya gane ko bai gane ba kokarin bata tsakanin su ne a yi tsakanin mata da miji ko matsala ta faru ko matsala ta faru to kakka tsoma bakinka sai da sharaɗi biyu sharaɗi na farko sai in an sanya ka an naɗa ka matsayin alƙali domin alƙur'ani cewa yayi fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in ɗan uwanta ne kai ko ɗan uwan mijin ne kakka saki ka ce ƙala don kana faɗi zaka zama shaiɗan daga cikin shaiɗanu. ka bari ha'ayin an naɗa ka an baka izini ka je cikin wanda za su sasanta tsakaninsu sharaɗi na biyu kakka yarda ka faɗi ko an naɗa ka sai in ka saurari mata ka saurari miji gaban ka duka kaji amma in dai kote guda ka saurara da ka yanke hukunci kana gama yanke hukunci yanke hukuncin naka yana nuna dakikancinka da rashin sanin rayuwanka wallahi in alkali ne kai jahilin alkali ne don alkali ba yanke hukunci don ya saurari kote ɗaya bai saurari ɗayan ba dole tsakanin mata da miji diya in mata ta zo tana kuka billahi lazi mijinta ya cuce ta ka ganta da ido guda an zabbace kar ka yi gaugawan yanke hukunci jirahan mijin ya zo tana yi wa shi bi aka zabbace mashi don haka kuskure ne daga sauraron kote ɗaya kawai shi nan sai ka gama yanke hukunci ‘yan uwa musulmi yana daga cikin wato hanyoyi ko kuma kalolin ɓatawa tsakanin mata da miji ka faɗi wata mummunan magana a cikin kowane hali ne ko halin suna zaune lahiya ko suna cegumi ko ba su fahimci juna ba ya ka ce dama wannan mijin ni tun da ma na gakin aure shi wallahi ina tausaya miki ai kaza kaza kaza wannan kuskure ne kana cikin maɓannata 'yan sharri masu ƙoƙarin rosa tsakanin mata da miji matuƙar ba za ka iya faɗin alkhairi ba to ka ja bakinka ka yi shiru daga cikin kalolin hanyoyin da mutane suke bi wajen ɓata tsakanin ma'aurata 'yan uwa musulmi akwai wato zuwa a samu miji shi kaɗai a ba shi labari wanda ba na alheri ba ne idan ka iya ba miji labari na alheri wanda ya shafi matar shi ka ba shi amma in ba wakilta ka yayi ba ya sa ka kula da matar shi ko ka ɗora yi mai kwantoral ɗinta babu kai babu zancen ka ɗauko wani mummunan labari ka zo ka bashi haka ma ɗaukar labari ka gaya ma mata yau mijin kishi da haka yake wai wannan ne kike aure subhanallah wannan duk kuskure ne ko ka gane ko baka gane ba kana cikin wanda suke ƙoƙarin ɓata tsakanin ma'aurata guda biyu ‘yan uwa musulmi yana daga cikin haka kwaɗaitar da mace ita ta hanyoyi daban-daban ka ɗora nuna mata wallahi ki yi ƙoƙarin rabuwa da wannan mijin yau ko ma cewa ki biya shi sadaki wani abin irin wancan ai rabuwa da su shi ya alheri ki biya shi wannan kana ciki ko kuma ka ɗora ziga ta ta hanya ta kai tsaye ko ta hanya wadda ba ta kai tsaye ba akan ta nemi rabuwa da mijinta ko kuma kai ko ziga mata kai tana auren miji ka ɗora neman lalle sai ta matsa ma mijinta ya sai mata kaza kuma wannan kazan baya cikin ƙur'ani ko hadisin annabi cewa haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora ma miji sai ya sai ma matar shi wallahi in ma kai ka hidiyan nan to ka sani kana cikin shaidanun da suke ƙoƙarin kashe maɗiyansu aure wani lokaci uwa za ta zo ta ziga ɗiyarta ta ce ke ke sai maki kaza ke wace irin dafafa ce kina ganin mata duka yanda suke rayuwa ke baki da kaza ki ki ki ki buɗe baki ki faɗa mai ki nuna mai lalle sai ya sai maki to wannan uwai daidai lokacin da take faɗin wannan magana rosa zamantakewa ne take ta tsakanin ɗiyarta da mijinta kuma aikin nan ne na shaidanu ita ma take yi ko ta gane ko bata gane babu zancen ta ce a ɗiya ta ce uwa nawa ta kashe maɗiya ta aure matuƙar dai za ki faɗi magana wadda ba ta alheri ba ko ki tunzura mata sai ta nemi abin da ba haƙƙinta ba sai ta matsa a kan ta neme shi ko ki tunzura ɗiya ki cewa dole ta koma ekwal ya za a ya za a yi hana ki ekwal kan haka za ki zama ya lalata maki rayuwa to duk ma yanda za a yi ki yi ƙoƙari bireban nan ta bane sai an yi ta da ki ko baka in nan ta bane sai an yi ta da ki ki ziga ta ta wata hanyar cewa sai ta nemi abin da ba haƙƙinta ba ne a musulunce ta nema wallahi tallahi kina cikin wanda suka bata aure kaga wannan ba batawa bane na kai tsaye amma aiki ne na lalata zamantakewa ta aure ya kamata 'yan uwa musulmi duk abin da zai wato tada fushi ko zai hargitsa zamantakewa ta miji da mata mu nisance shi duk maganar da ba ta alheri ba wadda za ka ma mata ko kuma kama miji wadda ba ta alheri ba ka nisance ta in ba haka ba ta inda ba ka yi tsammani ba za ka kasance cikin wa'annan mutanen wanda suke cikin hatsari mai girma ko kuma ka tunzura mace ta mijinta ta waye ta ƙi biyayya yana daga cikin hanyoyi na ɓata tsakanin mata da miji ‘yan uwa musulmi wato ɓata wato namiji ɓata namiji akan matar shi shine sai ka zo ka ɗora ambatan munanan halayen shi ko munanan ɗabi'un shi ko kuma ka ɗora zargin wato wasu famin shi ko waɗanda yake tare da shi kana nuna ba mutanen kirki ba ne haka ma kotan mace ita ma wato ƙoƙarin ɓata mijinta a wajenta kana faɗa mata cewa ai mijinki kaza ai mijinki kaza ko ɓata wasu waɗanda suke da alaƙa da shi ‘yan uwa musulmi yana daga cikin hanyoyin ɓatawa tsakanin ma'aurata guda biyu shine shigowar uba ko uwa wasu lokuta hamma uwa ta yi tsaye wana in dai ɗa ne kai in dai ni na heka da ciki na sai ka rabu da wannan matai ta tana iya kuma babu wani dalili na shari'a wanda yasa wato za ta cewa dole sai an rabu da mata to wannan uwai tana cikin waɗanda suke bata zamantakewa ta aure ta shiga cikin wannan mummunan sakamakon wanda hadisai suka ambata ko kuma kai uba ka zo ka cewa na in dai ni na heka wannan matai ta kai ka kwana tare da ita to kuskure ne haka nan wurin kuma bai halatta ba ɗanka ya maka ɗa'a a daidai nan domin idan ya maka ɗa'a ya kama a wajen saɓon Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba ɗa'a ga wani halitta ko ma waye halittan in dai saɓon mahalicci ne to matar kana zaune lahiya bata saɓa ma Allah ba bata saɓa ma dokar annabi ba babu wani abu da ta yi na sabon Allah kawai uwar ce take jin haushin zama da ita ko kuma uwar ta samu matsala tsakaninta da dangi cikin nan sai ta zo ta ce to wani in dai ni na heka da ciki na wanga wanga mata ba ta hito gidan kirki ba ba gidan mutanen kirki ba sai ka rabu da ita malamai suka ce bai halatta ba ka mata da'a Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce Allah ya maka umarni ka yi ma mahaihiyarka biyayya ka yi ma mahaihinka biyayya amma bai maka umarni ba ka saki matarka saboda su domin baya cikin biyayya ga uwa cewa dole sai an saki mata kaɗai aka mata biyayya a cewa aka yi ka kyautata zama da ita ka faɗa mata maganganu masu daɗi kar ka yi abin da za ka shiga huruminta amma baya cikin kyautata ma uwa cewa sai in ka rabu da mata kai in ka rabu da mata ita baka zalunce ta ba in dai ba CDD ba sadada baka san dalili na fari ba ko na baki kawai haka ta zo ta ma umarni wani mutum ya taba zuwa wajen imamu ahmad ibn hanbal ya ce ya imamu ahmad mahaihina yana mana umarni in saki matata sai imamu ahmad ya ce kakka sake ta sai ce aikau na ji an ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam umar bin al-khattab dan shi ya taba zuwa umar ya mai umarni ya saki matar shi da ya kiya aka gaya ma annabi annabi ya cilasta shi ya saki sai imamu ahmad ya ce to bari ha ubanka ya zama umar har kai ma ka zama dan Umar ke lokacin sai a yi wannan hukunci amma kai babanka ba Umar bane dan yaran shi ne ya bace shi Umar an tabbatar da saboda san zuciya ba zai sa dan shi saki matar shi ba kai kuma babanka ba irin halin Umar gare shi ba akan san zuciya ko kuma wani abu wanda kawai ya bata mai rai yana iya sanya kai tirsasa ka saki mata kinan dan haka hukuncin ba iri ɗaya bane idan babanka irin halin Umar ibn al-Khattab gare shi kuma kai ma irin dan Umar ne ibn al-Khattab sai ka zo da wannan zancen amma matukar ba haka bane to ba a kiyasi akan abubuwan da suka sha bamban ɗan uwa musulmi yana daga cikin hanyoyi na batawa tsakanin mata da miji wato shine mata kana da wata mata za ka auro wata sai ta sama sharaɗin sai ka rabu da waccan ko sai ka musguna ma waccan ko sai ka wulaƙantar da waccan to wannan babu shakka wannan yana cikin zalunci wanda bai halatta ba wannan kuma ko da kamai a yi auren ni ta sama sharaɗi ko kuma sai bayan ka auro ta sannan ta nuna ita fa ko ita ko ita ka zaɓi guda billahi lazi ita ba ta iya zama da kai matuƙar kana tare da matar kawanci don haka ko ita ko ita to bai halatta ba ka biye mata ka saki matarka saboda kana ƙaunarta ita wannan kuskure ne sannan ita wadda take aikata wannan aikin ita azzaluma ce abinda take zalunci ne kuma sannan tana muna na zato ga Allah dan duk matar da take ganin ita ba ta da shakat sai in an rabu da kishiyanta to na farko dai tana da mummunan zato da take ma Allah don zatanta ita ba ta samun jin daɗi da holewa sai in kishiyanta ta rabu da ita na biyu yana nuna tana da raunin imani da ƙaddara da hukuncin Allah domin rishin yarda da ƙaddara da hukuncin Allah ne yasa take ganin dole dole ita kishiyar nan ta ta sai in ta rabu da ita kaɗai za ta iya rayuwa wannan ya nuna cewa ita wannan matai tana da rauni bangaren imaninta sannan tana da ja game da tsarin Allah kai akwai cikin mata wadda ji take wai mima yasa Allah ya maza umarni ta ƙara aure saboda tsananin bala'i da hayaki da ke cikin zuciyanta da ƙuna yi take wai mima ne yasa kamar Allah ma take tuhuma bai yi adalci ba da yabba maza dama su ƙara aure saboda ita wata irin masihwatatta ce jarrababba fitinanna lambawa inda ana zancen kishi to ita wannan kawai wuta ce cikin zuciyarta babu alheri na haka ji take Allah bai kyauta ma mata ba inda ya bar mata su ma su ƙara aure ai da maza sun gane kuransu da ta mai kishi a goma amma don haka menene dalilin da yasa ita kawai bakin cikin ta kawai cewa maza su ƙara aure shi kenan ka shine laihin ba ma ta jira sai an yi laihi ko an yi rashin adalci zaka zaka samu ta jahila tana to Allah dai ya ce ayi adalci ni dan aka zalunce ni Allah ya isa to ta ma jira ha a zalunce ta wallahi ba ta jira duk moci fassara shi take zalunta ta ne to ka gani ko ka gani ko duk mocin da ya faru saboda dakikiya ce lamba ta farko to da haka wannan yana nuna raunin imanin ki da kuma rena Allah da kika yi da kuma ja da kike da shi ga shari'ar Allah da hukuncin Allah ‘yan uwa musulmi yana daga cikin hanyoyi waɗanda wato mutane suke biya a wajen ɓata tsakanin ma'aurata shi ne wani na daban sai ya zo ya shigo yana alaƙa tsakanin shi da matakka yana mata ‘yan murya a ƙarshe sai ya nuna mata yauke mace irin ki haka masha Allahu a ce kina ƙarƙashin wannan ina mamaki tun harko yadda ma ke karɓi aure da wannan ai ba ta anki bane wallahi inda ba dan kin shigo mugun hannu ba ta irin macen ministoci ce kamata ya a ce kin ji daɗin rayuwa fiye da haka kina cikin ƙangi wannan ziga mace ko ziga miji akan a ɗora nuna ma miji wai wannan matai ba irin shi bace kai aka yi wani ina ganin kawaye kuma na ga matar taka haka ka bukka zubin tsoron mata ce wannan ya aka kai da da aurenta to wannan batawa ne tsakanin ma'aurata in dai mutum aka ce an riga an daura aure tsakanin shi da wata to zancen ka aibata wadda ya aura ko ka wulakanta ta ko ka nuna bata dace ba wallahi duka zigi ne daga cikin hanyoyi ne na bata tsakanin ma'aurata kuma shaidanu ne suke bin wannan hanyoyin su suke aikata haka don haka akwai ma wanda zai mamartan alkawalin ta bi hanyoyi kawai ta rabu da shi shi ya ɗauki alƙawarin zai aure ta kuma in ya aure ta za ta ji daɗi irin wannan wulakanci da take ciki hawa wani wani ma sai zai mata ƴan ƙwalla kai wancan walla ina tausaya maki bi zalmi da in na ganta hawa yake hoto mani saboda irin yanayin da kike ciki yana ya wulakanta ki mace iya mace amma ka dibi ka gani ta shigo mugun hannu yanzu shi ya bi hanyoyin sai ya ɓata wannan auren idan ita macen tana da duhun kai ba jahila ce sai nuna mata ma wai zai aure ta to ko da da gaske ne mijinta yana zalunta ta haramun ne ka gaya mata cewa mijinta yana zalunta ta ta nemi a sake ta kai ka zo ka aure ta in ma da gaske ne ya tabbata shi yasa malaman malikiya cewa suka yi ma haramun ne wannan auren malaman malikiya fata wanda suka yi cewa suka yi duk wanda zai nemi mace ta fito daga gidan aurenta dan shi ya aure ta ko da da gaske ne mijin nata zaluntar ta yake to in aka sako ta haramun ne ya aure ta kuma sun yi aiki da ka'ida ne da ma minista ajala shay qabla awani yuqiba bi hirmani da sauran ka'idoji da suka kalla saboda haka kuskure ne zalunci ne rashin sanin Allah ne yin haka Yan uwa musulmi wato yana daga cikin hanyoyi wato wani daban ya shigo lokacin da ake saɓani tsakanin mata da miji in ana saɓani ba kowa ba ne zai zo ya tsoma bakin shi domin mahi yawanci wanda zai taso da sunan shi ɗan uwan mata ne to ‘yan uwantaka da jini da dangantaka za ta ja shi ya ga wasu munanan maganganu ta inda bai sani ba bai san wa'annan maganganun ba ya ka fassara su ma'anan su rogaza auren kawai to wannan kuskure ne saboda haka mutum ya kiyaye shiga tsakanin mata da miji musamman ma lokacin da suke tsatsaniya kuma ko da kai mahaihi ne yana cikin mahaifa waɗanda ba su da lissafi musamman irin mahaifa na zamani an sako ɗiyar shi ko an ce mata ta je gida har ya zo ba ya tsaya bincike kai wance ya nake ganin kenan ce mana ya in zo gida yanzu wani ya ce wani ya ce mutunci na shi kenan shi haka san da gire na hushi bari shi ya zo ya same ni ba abin da ya dame shi saboda shi ma wato gadayyanan kawai malam zuru ne ya bincika ya ji yayin ne lamarin yake a ko girman kai ko nuna isa kai wani fa in ka saki diye shi yake kai zunubin da bai yahi ma har abada ya za a yi shi kamar shi a ce ka saki diye shi ya mance diyan bai baka tarbiyya ba in ji gare ka me yasa diye ka tun warko baka tarbiyyantar da ita ba idan wata gare ka don haka ba daidai ba ne ba ko da mahaifi ne da ɗora kallon wai shi bai da ma lokacin tattauna da mijin ɗiye shi kai in kana zaman aure da ita ka zauna ta ita in ko ba ka zaman aure kawai akwai wanda suke kaunata da yawa ka bar mam ita ba gajiyawa nai da ita ba wallahi akwai uwaye irin na zamani domin irin wannan ɗabi'a a can baya ko jahilai wanda ba su yi karatu ba ba su yi ta amma yanzu zamanantaka ne ya zo da wannan da kuma son zuciya da mutane suke da an ƙi Allah an ƙi annabi an ƙi gaskiya saboda haka komi a cakula a yamuci a lalace a burkuci a garwaya haka ake yin shi ɗan uwa musulmi yana daga cikin hanyoyin ɓata tsakanin ma'aurata kafofin sadarwa da kuma fina-finai waɗanda mutane suke kallo fina-finai na waɗannan mutanen waɗanda suke marasa tarbiyya da kuma kafofin sadarwa fina-finai suna ɓata zamantakewa ta aure saboda wasan kwaikwayo ne suke amma jahila bata san wasan kwaikwayo bane sai ta zo tana hararen mijinta saboda ya ƙi mata irin wannan mu'amala ta cikin fili ita jahila bata sani ba ita ji take kawai ta yi asaran miji ina ne ke da kwai maza na kirki cikin fili don haka sai ta ɗora wato wannan tsare-tsaren na fina-finai da suke da kuma nuna zamantakewa ta ƙarya ta banza da wahi wannan yana cikin hanyoyin sa hannu wajen lalata tsakanin ma'aurata akwai jahila wadda ji take ita inda yawa gani ta ba mijinta yana mata irin abin da take gani cikin fina-finai to kawai ta yi asarar miji ita mijinta ba mutumin kirki ba ne da yake kashe kanshi wajen ya faranta mata ko ya jiyar da ita daɗi tunda da ya baya mata abin da yake cikin filim to wannan ba miji ba ne haka bangaren maza ma akwai wanda haka yake ita matan nan da yake gani ta filim irin ta ce yake son matar ta cikin gida ta kasance tunda matar shi bata zama irin matar cikin filim ba to kawai matar banza ce ba ta da ɗabi'a ba wayayya ba ce shaka ce jahila ce don mugun abu zai ɗauko ya ɗora mata ya wulaƙanta matar aure saboda wasu karuwan banza ki wulakanta mijinki na aure saboda wasu mutanen banza wanda ba su samu tarbiyya ba don haka tsarin fina-finai yana cikin tsarurrukan da suka sa hannu wajen ɓata tsakanin ma'aurata da kuma kafofin sadarwa kaɗan daga cikin musallai saboda lokaci ba ya isa kafofin sadar wannan yanzu sun kai inda akwai wadda kullum ma sai ta ɗora san wadda ta yi kina nan da mijinki matsakaicin hali ita kuma abin ke ta auri wanda yake da ƙarfi sosai da ya tsawo zabi an dafa ta ɗauko hoto ta turo cikin gurin ke sai ki kule da fashin ki bar shi ya shigo ne wannan za'aran asara auren banza muna nan zaune mutane na can suna rayuwa kai yanzu kina jiran kawai ya shigo ki buɗe mai wutar bala'i ba abin da ya faru amma komi ma kin raina saboda ita abin kiye ki kullum a gurbin ku sai ta ɗauko hoton abincin gidanta ta azo a cikin kafofin sadarwa ke kuma da yake ba ke da kai ba da ilimi kika yi aure ba jahila ce ke baki san rayuwa ba baki san yanda ma menene ma zama aure baki sani ba kawai ke dai an ce an maki aure kina ta fara ashe kwata kwata baki san abin bayan da yake don haka za a ɗauko hoto yau ta dafa kwai ta ɗauko hoto ta aiko a gurbi jama'a bismillah an gurbi mu kun ga dai yau ɗan abincin da muka dafa to ita makwaɗe ce ya tana nan miyan ta sun haɗi wallahi akwai maza sau da yawan mutum sai ya shigo kai ka je ka yi ƙoƙari wajen neman abin da za ka ruha ma matarka asiri da shi amma kana zuwa sai ga tare na kamar da wai menene ma dalili ashe gurum gare ta wallahi gurum gare ta kai kamararsa wai wannan baiwa Allah wai mi na mata mi ya faru ne tsakanina da ita billahi allazi gurf ni gare su wannan gurbukin kullum yan gurf kowace sai ta turo san hatta kai kuma matsara ce in ta kare ka aza wani buhu bayan ta kai kenan dole ku samu matsala ku ta rigima tsakanin ku ka ci ganin kai ta ganin matsaltsaru ka rasa kansu da digin su da gaban su don haka ‘yan uwa musulmi yana cikin zunubi mahi girma maimunin gaske duk wanda zai yi ƙoƙarin ɓata tsakanin mata da miji wallahi ba ƙaramin shaiɗan ba shaiɗanci ne mai girma wanda shaiɗan ma yana farin ciki kuma yana jinjina ma wanda ya yi muna neman tsarin Allah game da wannan mugun abu waɗanda suke fama da rigingimu a cikin zamantakewa su ta aure Allah ta'ala haɗa tsakaninsu Allah haɗa zukatansu ya kawo kwanciyar hankali a cikin auratayya na musulmi bayan da suke bara addu'o'i akan bukatocinsu na alheri daban-daban Allah ka biya mamu baki ɗaya da rahamarka wala haula wala quwwata illa billah mu tsaya da sallah